الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na alkaba'ir darasi na sha bakwai a cikin littafin alkaba'ir a yau kwanan wata biyu ga watan takwas shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya idan ba ku manta ba kama a satin da watan da ya gabata mun tsaya ne akan wato alkabiratul hadiya ta ashar magana akan luwaɗi ko za mu shiga bayani akan riba ko mun fara alkabiratul saniya ta ashar za mu tashi ko magana akan aklun riba to babbar magana kenan yau da taimakon Allah abinda za mu tattauna a kai ita ce wata matsala da muke cikinta Allah ya tsare mu gaba daya al'umma take ciki da musulmansu da kafiransu gaba daya shine matsala akan cin riba abinda ake nufi da da kalmar riba kalma ce ta larabci malaman musulunci sun yi kokarin yin bayanin abin da ake nufi da arriba din asalin arriba ana nufin aziyada ko kuma at-ta'khir aziyadatu aw at-ta'khir ƙari ko kuma jinkiri ina so ku gane literal meaning na riba din ma'ana ma'anarsa ta luha arriba balarabe in ya ce arriba yana nufin aziyada ƙari balarabe in ya ce arriba yana nufin at-ta'khir dangane da ƙari ɗin alƙur'ani ya yi magana cewa ma a titun min riban liyar buwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah kina ana amfani da kalmar arriba ana nufin wato ƙari ko dai ziyadatun fi shayin ala shay ƙari a cikin wani abu a ƙara akan wani abu ko kuma ta'akhiru qabdin jinkirin karɓa jinkirin karɓan bashi ta dalilin jinkirin karɓan bashin sai a ƙara maka wani abu tunda ba a karɓa akan kari ba ko baka bayar akan kari ba Allah ya yi bayani dangane da hukuncin riba alkur'ani bai bar kowa yi magana ba shi da kansa ya faɗa hukuncin riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan narkon azaba da ubangiji ya tanadar wa maciya riba riban nan akan um, manzon Allah cikin hadisai ingantattu malamai sun yi bayani yana shiga cikin sinfi-sinfi guda shida akwai kudi akwai kayan abinci zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda akwai albur bil-bur wa sha'ir bil-sha'ir wa tamr bil-tamr wal-milh bil-milh hadi sittata ashiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadan bi yadin hannu da hannu za a bayar kuma lokaci guda zinari da zinari ka ce kuɗi tunda mu yanzu ba mu amfani da zinari da dake akwai kasashen da ke amfani da zinari kuɗin nasu sunansa zinari duk da cewa ba wai zinarin ake bayarwa ba amma dai ana nufin kuɗi ne da azurfa da azurfa da alkama da dabino wannan abincin su kenan suke amfani da shi da gishiri da ake amfani da shi in dai za a yi canji to dole ya zama mislan bi mislin yadan bi yadin iri daya in an ce almislu ana nufin kan kan kan iri ɗaya larabawa sukan ce abu misal idan an ce misal ana nufin yanzu kamar in ce wannan wayar almisul bil misil misalinta to dole ta zama iri ɗaya yadda ka ga wannan iri ɗaya ba bambanci kar a ce ai modem ɗin ɗaya ne amma ɗaya baka ce ɗaya fara to wannan akwai riba a ciki in an canja a haka dole ya zama iri ɗaya yadan biyadin a bayar hannu da hannu amma in an samu sabanin simfi in an samu canjin wato kala in an zo canja wato ba laifi dan an yi ƙari misali zan canja wannan wayar da wannan wayar da wannan da wannan kun ga ba misil bi misil ba ne kenan ba iri ɗaya ba ne a'a sun yi tarayya wajen suna na waya amma mudan ɗin ba iri ɗaya ba ne kuɗin ma ba iri ɗaya ba ne to tunda an samu bambanci to duk kayan da za a yi canji in akwai bambanci to babu laifi idan an samu fifiko a kai to amma shi ma kuma idan an zo karba dole a samu taqabut hannu da hannu ba magana jinkiri shi yasa aka halatta dan zai kai canjin dala da naira ba mamaki dala tafi kudi naira tafi kaskanci riyal da naira riyal da sefa euro da da da da sefa kudin kasar kaza da kaza kaga ba iri ɗaya bane kudin to wannan dan an samu fifiko a tsakani to babu laifi amma duk abin da yake iri ɗaya ne to dole ya zama iri ɗaya yanzu shinkafa da shinkafa ba ruwan Allah da shinkafar kura da ta tunnu da ta bature da ta gargajiya duk sunanta shinkafa to idan za a canja ya za a yi to in akwai fifiko a tsakaninsu to sai a sai da waccar sai a sayi wannan ka sai da mai araha kwano biyar sai ka je ka ba da kudinta a baka kwano daya ko kwano biyu amma ba wai a dauki shinkafa da shinkafa a ce a canja wannan a ba da kwano uku wannan a ba da kwano ɗaya ba haramun ne ko gero da gero sunan su gero wai wancan kawai dan geran dan batta ne wancan kuma geran gwarzo ne wai da bambanci la ya juz ina fatan kuna fahimta duk wanda ya bada kuɗi da sabon kuɗi da tsohon kuɗi duk iri ɗaya ne wanda ya bada sabon kuɗi wanda ya bada tsohon kuɗi dubu biyar to za a bashi sabo dubu biyar kar ya yadda ya bada tsohon kuɗi dubu biyar a bashi sabon kuɗi dubu kuɗi da ɗari biyar ya zama riba ina fata ana fahimta malamai sun yi bayani cewa idan ka sayar da wani abu da jinsinsa to babu makawa dole a samu abubuwa guda biyu dole a samu at-tasawi wa taqabut jinsi daya to dole ya zamanto yayi daidai kuma hannu da hannu shine na buga muku misali masara da masara ba ruwan Allah da masarar kamaru da masarar Najeriya idan za a samu a yi canji tsakanin masarar Najeriya ta kamaru ko masarar kudu da ta arewa ba sunanta masara ba ba ruwan Allah da jar masara da farar masara in dai za a yi canji kaga min jinsin wahid to dole a samu tasawi me tasawi ya zama iri ɗaya shine misal bi misal awon kwanon wancan ɗaya wannan ma kwano ɗaya wattaqabut kana bayarwa ana bayarwa ku kula babi na sarf babi na canji imam malik ya yi babi musamman a cikin muwadda ya yi magana akan harkar canji wanda riba take shiga harkar canji da yawa so duk wanda zai canja masararsa da ta wani to dole a samu tasawi in dai masara ce amma masara da gero fa kaga ikhtilafal abin nan an samu bambanci to wannan dan an samu fifiko ba laifi da shinkafa da dawa kaga wannan ba jinsin su daya ba ko ba ka bane ba yawwa da kudi da masara watakila kudin kaga kaɗan amma masarar tana da yawa dan me dan an samu bambanci to shi kuma wannan dole ne a samu wato at-taqabud qabla at-tafarruq kenan idan misalin mutum zai canjin kuɗi da kuɗi kuɗi da kuɗi in kuɗin najeriya ne da kuɗin najeriya yar dubu ɗaya da yar naira ɗari biyu zai canja kula dole a samu attasawi kuma a samu attakabo ya zama yan ɗari biyun nan adadinsu ya kai dubu ɗaya sannan kuma attakabo ba ni in baka haramun ne ku ji da kyau haramun ne a babin canji riba tana shiga a ɗan gajeren lokaci ka ba da kuɗin ka dubu ɗaya ka ce ka yaran shiga gidan nan karɓo mun canji sai je sai ya bawa matar gidan sai ta ce to tsaya ta je ta ci gaba da harkokin ta tafi da kuɗin ta shiga ɗaki ta tafi da dubu ɗayan sai ta shiga ɗaki ta yi rigo ta kawo haram ne shago a karam kalla da Allah a bani canjin dubu ɗaya kana nan a bakin mota kana tsaye a waje ka miƙa mai dubu ɗaya ya karɓe ta sai da ya je shiga shagon sai ya je irgo ya farke dubu ɗayan naka sannan daga baya kama la ya jus kenan ya za a yi sai ya irgo canjin dubu ɗayan yana baka kana bashi haka shari'a ta ce ma kaga ba ma yin haka ba a yin haka so ya kamata mu yi kokari mu gyara a yi kokari a kiyaye a yi kokari a kiyaye haka fidda da fidda azurfa da azurfa dole ya zama sawa'un bi sawa fil mizan kuma ya zama a ma'auni daidai wa daida ne kuma dole a karba kafin a rabu yanzu nan muna zaune da kai bai halatta ba a shari'a an baka dubu daya na ce da Allah na son canji ka ce to ba komai bari nan dan fita in na je can kofar shago na zan kawo ma ka karbi dubu daya ka tafi riba ta shiga sai dai ka je ka kawo canjin kana kawowa kana bani ina baka da Allah malam ga daloli na ina so da Allah na dawo daga tafiya ina da sauran dalata da Allah tunda kai dan canji ne ga ta ka tafi kasuwa idan ka zo dawowa da yamma ka dawo min da canji sai ce to kawo ya zo kofar gidanka da safe ya karbi dalar ka dubu ɗaya ko dubu biyu ya tafi da dalar ya sa ta a kugun sai ya ji ɗuminta ya je sai ya gama harkar kasuwa sai ya canjo maka canjin dala dubu ɗaya na ya dawo idan ya je mutu ba a hanya kuma yanzu kun yi canji riskin ma da ke ciki ta kila yanzu kun canja akan kaza kafin ya je kasuwa farashi ya dagu ba lalle bane ya kara maka farashin in kuma ya ragu haka dai suke yi dai sai yadda suka ga dama amma yanzu yan kasuwa mu abinda ake sai a karbi dalarka dubu ɗari za a baka canjin sefa wallahi tallahi sai ce sati biyu basu kawo ma ba kuma sun rike dalar taka suna can suna juya dalar taka sun sayar da ita sun sayi naira suna juyawa kai kuma sefar ba a gama tara maka ita ba haka yan canji suke yanzu a garin nan riba kuna nan kuna zagin masu aikin banki watakila kuma fi su cin riba a shagunan to wannan babi ne wanda yake shi yasa nake wannan shimfidar dan in nace an ci riba in na kawo hadisan cin riba da bayanai Allah da ya faɗa cikin Qur'ani akan masu cin riba sai ka san suwa zaka loda wa ayoyin yawa duka wannan haddabino da dabino da kuɗi da kuɗi duk dole ya zamanto sawa'an bi sawa duk abin da ka sai na jinsi ɗaya ya zama iri ɗaya amma idan ba jinsi ɗaya ba ne ba to shi ma dai fala budda min taqabut dole a samu karɓa hannu da hannu qabla tafarruqi min aljanibaini amma wala yushratu tasawi ba a sharanta ya zama iri ɗaya ba nayi bayani in dai an samu bambancin jinsi to ba mamaki a samu bambancin abin nan kamar misalin kaza da agwagwa za ku canja kaga ba jinsin su ɗaya ba misali ba irin su ɗaya ba akwai bambanci yawwa amma kaza da kaza ba ruwan Allah da kazar bature da kazar gargajiya duk sunan su kaji in kuna so ku canjin a sayar da waccar marar darajar kudin ta sai a sai mai darajar da ita shikenan kun huta waya da waya in za a yi canji idan iri ɗaya ce fa to dole ya zama iri ɗaya to amma akwai matsala wannan tsohuwa ce wannan sabuwa to ya za a yi sai a sayar da tsohuwar a yi cinikinta nawa ne kudinta kudinta kaza an saya an sayar a sayar da ita sai a dauka a cika wancan mota da mota shi ma abin da ya kamata a yi kenan dole sai an buga cinikin wannan ba magana kawai in baka tawa ka bani wannan in cika ma a sai an yi cinikinta an dora ta a mizani nawa darajarta nawa kimarta duk ya kamata mu gane wannan shi ma kuma dai dole ne a samu alqabdu qabla tafarruq ya halatta a yi canjin dibino da alkama da fifiko amma kuma bishar da taqabu da qabla tafarruq a karba kafin a rabu fa canji jama'a hannu da hannu ne in dai zaka bani kaza an baka kaza dole ya zama hannu da hannu waɗannan su ne al'asnafu sitta da manzon Allah ya yi bayani a cikin hadisi ingantacce wanda riba ke gudana a ciki haka kuma malamai sun yi ilhaƙi duk abin da ya kasance da ma'anarsu ko da annabi bai faɗe shi a cikin nassi ba za a yi kiyasi a kansu hukuncinsu iri ɗaya shari'a islamiyya shari'a ce mai sauƙi kwarai da gaske kuma babi ne wasu yalwatacce wannan kenan hukuncin riba kuma jama'a yana daga cikin abubuwa guda bakwai da Allah madaukin sarki ya faɗa kamar yadda manzon Allah ya bayani asabul mubiqat abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakarwa min kaba'iriz zunubi wal iyad billah cikin tafka tafkan zunubai riba tana daga cikin manya manyan zunubai duk wanda yake mu'amala da riba to yana da kyakkyawan kamanceceniya da yahudawa akhbasu ibadillah su ne mafiya muni daga cikin bayan Allah muggan mutane yahudawa waɗanda ya akuluna sukta wa ya akuluna riba maciya ƙarya maciya zalunci maciya riba asalin riba ta samu tushe ne daga yahudawa asalinta a tarihin yahudu za ku ji su suka fara yin riba ba a taɓa sanin riba ba sai a dalilin yahudawa yahudawa ne da idan aka zo za a karɓi rance a wajen suka ba da bashi sai su ce duk wanda yake ba yahudi ne dan uwansu in sun bashi rance to idan ya zo zai biya su kuɗin su daidai wa daida irin yadda wato ya ba su ko suka bashi haka zai biya amma duk wanda ba ba yahudi ba idan ya zo zai biya su to sai ya musu ƙari kowaye shi to daga nan aka samu asalin riba shi yasa suka shar'anta ya zaga yanzu duk bankuna da ake mu'amala da riba na yahudawa ne kayansu ne da yardarsu da da da da ainihin wato wato umarninsu ake su suke controlling din interest na duniya ga baki daya bankuna da ake amfani da su masu mu'amala da riba ka karbi bashi ka zo ka karbi bashin dubu ɗari biyar banki ya ƙara maka kuɗi lokaci yake bi shi lokaci watakila in gajeren lokaci ne a ƙara ma hamsin ka biya hamsin idan lokaci ya ƙaru kuɗin su ninku in ya daɗa ƙaruwa su daɗa ninkawa idan ya daɗa ƙaruwa su daɗa ninkawa wani ɗan uwa ya taɓa bani labari ya ce akwai ɗan uwansu da ya ci bashin naira ko miliyan biyar ne shekaru da dama yanzu da aka zo ana buga lissafi abun ya rikici sai da ya dawo wajen kusan miliyan 100 da wani abu suna nan suna da kalkuleta da kwamfuta da take buga musu wannan nan kuwar kudin kuma dole ka biya mutane nawa ne banki ya karya a ƙasar nan saboda dalilin riba nawa ne za su irgu ba za su irgu ba ka karɓi miliyan biyar a zo a tatike ka kudin wallahi sama da miliyan hamsin a saka maka gidanka a kasuwa kana ji kana gani su karyar da gidan su saye gidan su din kuma su biyo ka bashi gidan naira miliyan hamsin wallahi banki sai masa gwanjo naira miliyan uku da ɗari biyar nawa aka yi kuma ya saye shi bankin ya saye gidan a cikin ana binka suna binka naira miliyan ashirin sai su karbe gidanka da kimarsa ta kai miliyan hamsin su buga masa ƙararrawa a ɗauki hoto a jarida bankin sai ya karyar da gidan na miliyan hamsin ya mai da shi miliyan a uku da ɗari biyar ko miliyan biyar ko ƙasa da ko sama da haka ba abinda ba su da wata iyaka kawai yadda suka ga dama suke tunda azalumai ne dama ya saya gidan kaga ya kwace gidan dama shine abin da suke cewa collateral duk wanda za a bashi kuɗi sai ya bada collateral ko na gida ko na mota ko na kamfani sai su karbe daman takardun gidanka original suna wajensu ka sa hannun iyayenka da iyalanka gida ya zama nasu kuma du a zo a daɗa tafka ka a kotu a ce sai ka biya sauran kuɗi miliyan goma sha a bi motocinka duk aikwancensu a ce ai yana da wata gona a ɗan batta a je a kwace gonar iya ganinka du a ce banki ya kwace yahudawa suna nan sun kafa babban kuna suna cikin kuɗin bayan Allah mu kuma taurin kanmu har yanzu mutanen mu ba su yi hankali ba wai mutum zai fara yin kasuwanci sai je karɓi bashin banki wallahi tallahi duk wanda yake mu'amala da banki yana cikin mugun haɗari da babban baki da wasali daga kusa da nesa ku ji ni da kyau duk wanda ya jefa kansa mu'amala da banki da karban kudin banki bashin banki ina tausaya maka a rayuwarka ta duniya cikin kaskanci kuma a rayuwarka lahira cikin wahala babu wata riba a ciki dan saboda yahudanci fa wallahi idan mutum yana da halin da zai iya biya ma sai an yi dabarun da za a jinkirta kudin ya rinka karuwa su ba su asara to haramun ne haramun ne ka je banki su baka bashin naira dubu hamsin saboda za ka fara kasuwanci ka biya su dubu saba'in da biyar haramun ne haramun ne don za ka je aikin hajji ka je ka karɓi rancen naira miliyan ɗaya in ka dawo za ka biya su miliyan ɗaya da ɗari biyu da saba'in haramun ne don wannan ƙarin riba ne kuma za mu ji hukuncin da Allah ya yi wa maciya riba da masu bayarwan da masu karɓan wani wai zai aurar da 'ya'yansa ya je banki zai karbo bashi 'ya'yansa ba zai aure wai aure wani malami ya masa wa'azi ya ce akar makallahu kar ka jefa kanka cikin masifar da ba za ka iya fita ba duk wanda ya shiga harkar banki da kere ke fita wasu ma dai ba sa fita sai da Allah ya isa kaga mai kudi ya kare motar da yake hawa sun kwace ta wani ya je ya ga motar wani bawan Allah ya ganta ya ce a motar wa wannan ya ce a ba ta saba ce ai yanzu ta banki ce ai sun kwace kudin sun kwace motar to wannan bawan Allah da ya zai zai ranta malami ya mai wa'azi ya ce kaga akar makalla wallahi ba kudin ruwa ba wallahi ko wuta ne za su bani ko kudin wuta dai ka san kudin wuta ko ya ce ko su za su bani wallahi sai na karba ku zo ku yi taiwa mutane wa'azi ku kyale cikin talauci in an ban je in karba ba zai bani haka ya gaya malamin shi ya yadda ya karbi kudin wutar a yanzu dan ya rufa kansa asiri wai a duniya ya aure da 'ya'yansa ya je ya sai gado ya kai wa wani kato ya kwanta ya sai katifa ya kai wani kato ya kwanta ya sai kujerun falo ya kai wani kato ya kwanta wata rana ma su zo suna zage-zage ko ya sako ta bayan ya tukurkushe katifun ya tukurkushe gadan ya yi kace-kace da kujerun ya fidda su daga hayyacinsu komai nata ya tsufa sai sako maka ita ya dama da ita a ɗebo maka shirgin kujeru matattu da ɓeraye a taho maka da su daga can gidan alhali ribakaci mu kiyaye mutum ya je ɗebi kuɗin banki wai zai yi noma ayya Allah zai kwashi albarkar za a yi ta dukan gonanka da ruwa amma sai ka ga tana ta yankwashewa riba ya je ya ciwo bashi ya sayo sabuwar mota kudin riba yana tafiya farko ya je ci karo da shanu kararau subhanallah gagagau gau ya je tukun ya je mummoje ta da kyar Allah ya taimake shi ya fito ya zo gareji mota dai aka gyara ta har yanzu dai ta ki gyaruwa ko ya gani ce ka amma motar nan dai gaskiya ta yi hadari daɗin da yake so ya ji din Allah ya hana ka je ka ciwo bashi ka je ka sayo abinci ka kawo gidanka Allah ya kwashe albarka a ciki banki habba mala Allah wadaran mu'amala da banki ko da ruwa ku tambayi yan kasuwa da suka san sharrin banki za su gaya muku gaskiyar magana kuma ku tambayi masu aikin bankin masu adalci za su gaya muku gaskiyar magana ku galibin ku yara ne matasa ina ba ku shawara kar wani ya yadda ya jefa rayuwarsa a cikin hadari ya rinka mu'amala da banki yana karɓar ruwa ba albarka a ciki za kuma ku ji rashin albarkar nan gaba aklur riba قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا اي لا يقومون من قبورهم يوم القيامه الا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصراه ذلك اي ذلك الذي اصابهم بانهم قالوا انما البيع مثل الربا اي حلالا فاستحلوا ما حرم الله فإذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم المسروع كلما قام سرع لأنهم لأنهم لما أكلوا الربا الحرام في الدنيا أرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة فهم كلما أرادوا النهوض سقطوا ويريدون الإسراء مع الناس فلا يقدرون الله تبارك وتعالى يكي تشوى يا قوة دكوك إيماني kada ku rinka cin riba ninki ba ninki wannan ninki ba ninkin ba yana nufin ci guda ɗaya ba ba wai ba wai ba yana nufin laifin sai ka ci ka ninka ba ne a yana ba da labari ne ko da ci ɗaya ma haramun ne ballantana kuma ka ci ka ninninka ku ji tsoron Allah don ku samu rabauta a wajen Allah cikin Ali Imran Allah ya sake cewa alladhina ya'kuluna riba lalle waɗanda suke cin riba la ya na illa kama ya ƙomu ladi ya takabbato shaitanu min almasi ba za fa su tashi ba face sai dai su tashi kamar yadda wato wanda shaidan ya buge shi yake yi in shaidan ya kama mutum sai ka ga ya faɗi ya tashi kamar mai farfadiya a ranar tashin kiyama malam za ka ga mutane suna ta cin karo da duwatsu su faɗi su fasa kansu la ya ƙomuna min ƙuburihim tun daga kabari ba za su tashi ba ranar yawmal qiyamati sai dai kaman wadda shaidan ya shafe shi yake ka da shi shaidan ya kama mutum ya danne shi ka ga dai kamar dan giya kamar mahaukaci in ka ga mutane masu irin wannan to ka tabbatar cewa me to maciya riba ne wannan abin ya same su ne ba dan komai ba saboda suna cewa ai innamal bai'u mislu riba yau ai da kasuwanci da riba duk ɗaya ne kasuwancin ma kamar riba ne wai suna ba wa mutane ne kuɗi rance ha su ce mutanen nan su biya su amma bayan wata kaza a ƙara musu kamar kasuwanci ne ai idan mutum ya yi ya sayo abu naira dubu ɗaya sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyu haka suka ce wai Allah suke gaya haka yahudu kenan jama'a yan uwana wannan riban fa yau da muke bayani a kanta kun san hatta matan aure yanzu suna ba da ita a gida wallahi malam matar aure sai kaga tana ba da rancen dubu biyu ta ba da dubu biyu in an zo biya a biya ta dubu biyu da ɗari uku kasuwancin ta kenan za ta nemi jari wani yayanta ma'aikaci ya ba ta jarin naira dubu ɗari biyu aikinta kawai kuɗi take rabawa bashi a anguwa ko ta sai maka buhun shinkafa ko ta sai miki buhun shinkafa in mijinki karyayye ne an sai buhun shinkafan nan dubu tara amma in kun zo biyan su a ƙarshen wata za ku biya su dubu sha ɗaya matan aure matan aure saboda tsabar wasa da riban da sakaci da kawai tsabar bala'in neman duniya a manta da Allah akwai wanda aikinta kawai sai ta je ta rinka sayowa taliya taliyan nan ana sai da ita 120 ko 200 misali leda taliya duk gidan da suka yi brok yara za su samu makaranta ba abin da za a dafa musu sai a aika gidanta ta bada taliyar da ake sai da ita naira 200 a kasuwa a shago ita idan ta baki za ki biya ta 250 ne a ƙarshen wata matan aure to wallahi ku sani kuna cin riba kuma makomar ku jahannama duk wanda bai tuba ba daga wannan abun wallahi tallahi ba jari aka baki ba ko kasuwar garin ku aka baki gaba daya an je baki cin halaka kuma Allah ya faɗa za ku tashi kamar waɗanda shaidanu suka buge su mutum yana buguwa ga hujjar maciya riba suka ce ai riba halalan fastahallu ma harrama Allah suka halarta abinda Allah ya haramta fa idza ba'atha Allahu an-nasa yawm al-qiyamati idan Allah ya tashi mutane ranar tashi al-qiyama za su tashi suna sumammu yanda ka san mai farfadiya ko sumamme bayan mutuwa fa da aka yi aka farka mutum zai faɗi sumamme kuma mutane za su tashi suna gaggawa ana tafiya ana sauri banda maciya riba su kam za su tashi suna faduwa yaqumuna wa yasqutuna kama yaqumu al-masru kamar yadda ka san mai farfadiya yana yi haka dan cin riba zaka ganshi sauran mu'mini ana sauri an yi nisa an tafi duk lokacin da ya tashi ya miƙe kullama qama suri'a li'annahum lamma akalu riba saboda yayin da suka ci riba a duniya al-haram Allah ya ƙara wannan riba din a cikin cikinsu riban ta faɗa da ta yi ƙarfi har ta sa suka yi nauyi ranar tashi alkiyama ba sa iya miƙewa idan ana miƙewa kowa yana tashi ya tafi wurin hisabi su kuma da ƙyar suke tashi tun daga kabari haka zaga suna tashi suna faduwa suna fasa bakin suna fasa jikinsu ka ci riba a nan duniya ka gina gida ka shiga uku wallahi ka ci riba ka hau mota wallahi ka jefa kanka cikin masifa ka ci riba ka yi ɗinkin sallah da kai da 'ya'yanka wayo Allahnka ka shiga uku ka ci riba ka aurar da 'ya'yanka ka ci riba ka yi kaza ka ci riba ka tafi umra ka ci riba ka tafi aikin hajji ka ci riba kana walwala kana mu'amala da riba daka da waje akwai 'yan kasuwan da gaba ɗaya shagon su damar riba yake rabawa ba kayan a shagon saboda ribar ta fi masa kawo kuɗi kaya ne da a shagon su yana kasawa da duk babu kayan ya sai da kayan ya rike kuɗin kawai yanzu bashi yake barwa wannan a bashi zaka biya a watan biyu zaka karo mana dubu ashirin da bakwai wannan a bashi zaka biya a watan hudu za ka karo mana dubu talatin da biyar wannan a bashi kaza wannan zai kawo bayan wata ɗaya zai karo mana dubu biyar da ɗari biyar haka kawai suke ta raba riba da haka zai je ya ɗebo ya ci ya ƙoshi ya sai balangu a bakin hanya riba ya sayo tsire ya kawo ‘ya'yansa suna hayya hayya sun ci gobe da safe a dama musu shayi mai kauri da biredi da kwai suna cin daɗi amma ubansu yana ɗebo musu riba yana kawo musu za ku amsa jawabi a kiyama akan wannan duniyar wannan duniyar mutum ya yadda wa kansa cin haram duniyar da baka da garanti a kanta yanzu yanzu za ka faɗi nawa nawa ne suka mutu ba su shirya ba ko an baka kwanakinka a hannunka ne ka san adadin su ka san shekarun da zaka yi kai da kake zuwa kana karban bashin kana ci kana ci zaka biya zaka biya ka san yaushe zaka biya kwanakin da zaka biya suna hannunka wallahi tallahi akwai mutumin da na sani malam mashin ya je ya ci riba a lokal gamma daga cikin zalincin da hukumomi kenan suke wa mutane Allah ya isar da sakon nan kunnansu zalunci hukumomi na lokal gamman da na jihohi sai a ɗauki kuɗin gwamnati a je a sayo babura guda 300 da kuɗin gwamnati sai a zauna a ofis a yi kasafin kuɗin a ɗora wa talakawa riba babur ɗin da aka je aka sayo shi 60 a zo a zo a ba wa talakawa 160 a rarraba musu a matsayin da ba a ce za a rinka cirewa albashinsu a yi ta ciren kudinka har tun da kana dan abin har bakin ciki ya zo ishe ka har mashin din ya zo ya mutu baka iya biya ba ko ya gobara ko a sace daman kayan riba ba albarka ka je ka karba kana murna ana maka murna da takaddasa da komai a jiki wata ɗaya sai a ganka a gareji to na riba ne ko ka je wani ɗaurin aure ka faka shi wani ya zo ya bi ka je ya sa masu taki ya ɗauke shi kayan riba ne ko kana gidanka daga ajiye kayan miya da cafane za ka dawo kana dawowa ka tarar da babu na riba ne dawa kuma sai ka biya su mutumin na ya je ya ciyo riban nan shi ba wai babur ɗin yake bukata ba kudin babur ɗin yake bukata an bashi shi a dubu ɗari da sittin misali a take yana gargaro shi yana fito da shi kofar lokar gaman din nan wani ya zo suka yi ciniki ya ce ga dubu saba'in kudi hannu ya karɓi dubu saba'in ɗin kudi hannu ya ba da babur ɗin ya je biya bukatunsa na dubu saba'in can kuma a lokal gaman a rubuce ana binsa dubu ɗari da sittin so idan an zo kwasar kuɗin suke da gaske kuma ribar ma ba ɗaya ya karɓa ba ya karɓi injin nika a can ya karbi babur a can ya ce mun wallahi aka ramka Allah a takaice dai ni dai abin da ma yake saura albashi na 200 ne nake karba naira 200 na ce to yanzu a hakan kake zuwa lokacin man nawa kake konewa ya ce to ya zan yi dole in karbo yan naira 200 ai ba zan bata ba naira ɗari biyu a gabansa za a ware kuɗin ana bayarwa ya ce malam kamar in mutu kuma kuɗin sun ƙi biyuwa dole ya wayi gari sai dai je yana roƙon mutane yana bara yana cewa a bashi a bashi ya gama lalacewa tunda karamin ma'aikaci ne bai da komai ya jefa kansa cikin wannan riba kuma duk abin da ya karba da sunan riban kuma babu ya je ya karba ya sai taki ya je ya zuba gonar shekarar aka yi fari amfanin bai yi kyau ba Allah fa yana da hanyoyin da zai maganin ku da yawa wani abu gwamnati an bambanta ba kwanaki ko zai fara kasuwanci ne ko mene ko mene zai ce zai je karɓi kuɗin banki na ce wallahi tallahi gwanda ka zauna a layin talakawa ka haƙura lokacin da Allah ya kawo maka kuɗi ka shiga kasuwarka amma ba na ba ka shawara ka je karɓi rancen banki wai ka fara kasuwa ka fara faɗa faɗa Allah kenan dan Allah cewa a cikin suratul baqara waɗanda suke cin riba a gaya musu fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli shirye shirin yaƙi da Allah da manzan Allah kai yanzu ka'i suka yaƙi da Allah da annabi to amma yau abin tausayi a karmakalla mu'amalolin mu a banki gaba ɗaya ka je ka ga bankunan da suke ba da riban nan layi za ka gani riban nan ake ta mu'amala ga bankin musulunci muna da shi ja'iz bank ɗin nan gashi nan a kusa da mu ja'iz bank halal ne duk abin da ke ciki manya-manyan malamai da kusa ne na kasar nan masana shari'a su ne advisory committee din jaiz bank duk abin da bankin zai yi sai an tura musu takarda sun karanta shi sun ga yayi daidai a bada fatawa jaiz bank nan da fatawar malamai yake aiki da fatawar malaman musulunci da nan nan Najeriya da na waje wannan jaiz din da kuke gani idan bashi zaka karba ka je ka karbi bashin ka na halal idan za ka yi kasuwanci ka je ka karɓi kuɗinsu na halal wanda za ku yi tare a baka abun dalla-dalla amma bayani kuma a gaya maka da menene products ɗin jaiz bank ɗin me suke saya amma bankin yahuda wannan sai ka je ka bada kuɗin ka kana musulmi a kaiwa breweries kamfanin giya kana musulmi ka ɗauki kuɗin ka miliyan dubu ka bayar a take a gaban ka kamfanin banki za a zo a lale wannan kuɗin a basu kamfanin giya a je ana juya kudinka da kamfanin giya ko a je a bawa wani kudin riba da kudinka kana kallo amma mutanenmu sun ki su patronizing jaiz bank sai dai an bar talakawa masu karamin kudi su ne suke sai masu dan kishi daga kadan daga cikin masu kudin abin mamaki wai wanda ya fi kowa kudi a jaiz bank wai in yamuri ne shi fi kowa shiya arna da yawa a ƙasar nan ina gaya muku arna da yawa da yawa wallahi wadda ba musulmi kiristoci da fastoci suna da manya-manyan kuɗi a jaiz bank saboda sun san ba za a cuce su ba amma musulmin mu suna nan sun ki su zuba kuɗin su babban mai kuɗi wani bai da account a jaiz bank babban mai kuɗi wani bai da account a jaiz bank babban mai shago kaza bai da account a jaiz bank amma suna ɗiban kuɗin su suna kai wa bankunan yahudawa da za su karya al'umma to ina musulunci ainihin islam common mai dan albashi da ana cewa mutum ya je sa albashinsa a can alƙalla a rinka dan kai kuɗin yana abin nan a dan samu bankin a rinka juya shi yana tafiya kuma yanzu bankin nan ya samu certificate cikakken certificate kamar yadda GT bank yake da shi komai duk irin su daya kamar yadda Dennis bank yake da shi duk irin su daya ba su da wani bambanci kawai sai dai wannan yafi wannan dadewa kuma suna iya kokarin su komai zaka ga ana yi daidai gwargwado alhamdulillah ba abin da ba su da shi na dama su sauran bankunan suna musu bakin ciki saboda banki ne na musulunci banki ne da baya da riba ko kudi aka tura transfer a tura jaiz bank sai su danne kudin su kisa saki kudin da wuri saboda ka samu matsala a ce ai jaiz ne ka samu matsala ma'aikatunmu na gwamnati inda ma'aikata in mutum ya bada sunansa a rinka kai mai albashinsa jaiz bank sai an kai wa sauran bankunan kai da kake jaiz ba za a kai ma albashinka ba don a cusa ma bakin ciki kai zuciya ka dawo waɗancan bankunan kun gane kuwa idan an zo raba kudin banku in an zo raba kudin ma'aikata kamar ma'aikata ce guda ɗaya wani ya kawo GT wani ya kawo Zenith wani ya kawo Unity Bank wani ya kawo Stanbic IBTC wani ya kawo wane ne wani ya kawo Jaiz to sai a je a ta bawa waɗancan masu waɗannan bankunan sai a ta tura musu a ta tura musu kai mai Jaiz sai waɗancan sun ga kuɗinsu da kwana uku hudu biyar kai za ka ga alat sai a sa kai ta zagin bankin don ka ƙi bankin ka kyamace ka ce ni gaskiya sai ka ɗauka bankin ne suka isa baka ashe kuma ma'aikatar taku ne ba su tura bankin ba in na ta gaya muku badakala da rashin mutunci da ake wannan bankin dan a karya shi sai ku ce ma anan nake aiki saboda ba daɗi abin ciwo wallahi alazim nake gaya ma kuma musulmin mu an ki a gane har yanzu an ki a gane to ku sani duk wanda ya ɗauki kuɗin sai ya je aka kai mai kuɗin ruwa ba ma karban bashi ba za ka je ka ajiye kuɗinka in yi shekara ɗaya ko watanni duk wata duk lokacin da aka yi transaction akwai kuɗin ruwa da ake ƙara ma suna nuna alata ai interest suke ce da shi duk wanda yake ajiye kuɗinsa a waɗannan bankunan to ya rinka zuwa ana masa lissafin wannan kuɗin ruwan interest ɗin nan a shekara ko bayan wata shida wallahi idan ka bari ya shiga cikin kuɗinka ka ce wallahi ka ci bala'i bari maimaita duk wanda yake ajiye kuɗinsa a wannan conventional banks interest banks ba non-interest bank ba to ya rinka zuwa ana masa lissafin kudin ruwan da ya hau duk bayan wata kaza a buga maka dubu arba'in da bakwai da ɗari bakwai ɗin nan da kuɗin ruwa ne ka kwashe su daga cikin ainihin kuɗin ka shine sauki sauƙin fi ka samu sauƙin ajiya a wurin baka ci ba ka je ka siyo tirif tirif na ƙasa ka zuba a unguwarku a taka kuma baka da lada wallahi ayo ai ba kudin halal bane ko ka je ka sai taki ka kai wa maguzawa su zuba a gonar su haka za ka kai musu da sunan taimako amma baka da lada ko ka je ka tona wa mutane rijiya kar ka ji a ranka Allah zai baka lada ai ba kudin ka bane kudin ƙarya ne to wannan shine ake yi da wanda yake ajiya a wannan bankuna din amma muna ba da shawara musulmi su yi kokari su yi migrating su koma su sa kudinsu a cikin bankuna na musulunci ba ka da ranar mutuwarka kada ka zo wannan abin ya zama shine obstacle da zai hana ka shiga aljanna an same ka da cikakkiyar sallah da aƙida mai kyau baka shirka baka bid'a kana azumin litinin alhamis kana bin iyayenka kana taimakon addini amma kuma matsalar kudinka suna zirga-zirga a cikin bankuna na ruwa kuma kana cin riba waye a cikin mu yake zuwa a buga masa lissafin interest din da yake kan kudinsa da yake ajiyewa a waɗannan bankunan dan ya zo ya cire kare ya tsoma su kuma karka yadda ka ciyar da iyayenka wannan kudin dan kudin banza ne ka je ka kai wani abu na maslahar mutane ka yashe wa mutane kwatar unguwan nan duk ka sa a yashe ta ka biya ba lada kwarai da gaske kuna tare da ni to sun ce wai imamu qatada yake cewa inna akilar riba yub'asu yawmal qiyamati majnun maciyar riba za a tashe shi ranar tashin alkiyama mahaukaci in jiwa qatada mahaukaci za a tashe shi yadda ka san mahaukaci yana buga kansa ya faɗi ya tashi bai da nutsuwa to haka za a tashi maciyar riba yace wa zalika alamun li akalati riba ya'rifuhum bihi ahlul mawqif wannan shine alama na maciya riba wanda masu tsayawa a filin tashin kiyama za su gane su haka imamu tabarani ya fitar da wannan wato kissa a littafinsa imamu tabari a cikin tafsirinsa kuma malamai suka ce sanadin mazajen amintattun mutane ne akwai hadisin abi sa'id al-khudri wannan hadisin da'ifi ne jiddan ba za mu karanta shi ba wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma usriya bi har zuwa karshen sa an kun lura da karshen sa zago da'if ne jiddan malaman hadisi sun yi bayani ba a aiki da hadisi wanda ke da'if jiddan ko mawdu'i sannan akwai hadisin na gaba wa fi riwayatin qala lamma urija bi sami'tu min as-sama'i fi sama'i sabi'a shi ma ku sa masa alama hadisi ne za'ifi jiddan bai da amfani ba aiki da shi sai ce hadisi na gaba hadisi ne hasan wa ruwaya an abdurrahman ibn abdullahi ibn mas'ud an abihi yace idza zahara zina abdullahi dan mas'ud yake cewa idan zina ta bayyana a cikin mutane war riba idan riba ta bayyana a cikin mutane mutane suka wayi gari suna mu'amala da riba su ci riba a kasuwancin su ci riba a ayyukansu su ci riba akan mu'amalolinsu fil ce adina Allahu bi halakiha to Allah zai izini ya bada umarni ya ce a halakar da ita ko da ba a kifar da ita ba sunan wannan al'ummar halakakkiya la ilaha illallah hadisin imam ahmad hadisin abu dawud na 3333 hadisin tirmizi na 1206 hadisin ibn maja na 2277 albani ya ce hadisi ne hasan a cikin irwa'ul galil dukkan al'ummar da zina ta bayyana a ciki zina mun yi bayani a baya ba sai an yi dogon sharhi ba kun san yadda mutane suke zina a ƙasar nan yau yau yarinya budurwa za ka aura ba ka da garanti a kanta da yawa yanzu a cikin masallatai sai an kawo takardar test muna nan sai mun fara yi muma ai kwarai da gaske yaro sai ya kawo takardar test lafiyarsa galau ita ma sai an je an gwado ta lafiyar ta galau saboda zinan ta zama rampant ta zama ruwan dare daga tafiya fati fa daga tafiya biki sai a ji a izinin da yarinya ni yana da kes ɗin da na sani yarinya daga tafiya biki gidan yan uwansu kurin aka tafi da ita ya aka yi aka yi sai da aka yi zina kafin ta dawo Allah kuma ya kaddara haɗuwar da suka yi da wanda suka haɗu ɗin ta ɗauki ciki ku je ku ga yadda ake shiryawa da mata a jami'o'i a jami'o'i a kwalejoji ku je ku ga irin shigar da suke yi ku je ku ga irin maganganun da 'yan matan nan suke yi wannan wayar ba abin da ba a yi da ita da ita ake kulla komai yarinya za ta yi wanka ta sa hijabi ta lullube jikinta ta tafi makaranta tana shan kwana dan adai da sau zai dauke ta ba zai tsaya ko ina da ita ba akwai mahada da suka yi akwai wasu da mota za su tafi da ita bude mota kawai za a shiga ta tafi yini za ta yi akwai hotel da ake zuwa a kama tun da rana sun riga sun biya kuɗi ta je ta yini ta kashe wayarta a yi tabarna da ita tun da safe karfe goma sha ɗaya ba za ta dawo ba sai bayan isha'i ta dawo da wuri kenan du a garin nan ana yi a hotel hotel din nan ana yi is rampant very very common akwai waɗanda in dai za a yi babban biki to za a tara 'yan mata kyawawa to kuma za ku ga wasu da matasa da wanda ba matasa ba da manya-manya suna zuwa da mota suna dan zirga-zirga suna saboda za su samu 'yan mata akwai kuma 'yan matan da suke kawo kansu irin wannan manyan bikin ba fa gayyatar ta aka yi ba saboda babban biki ne za a yi taro da yawa to a wannan zirga-zirgan je ka dawo je ka dawo din nan wani zai gani zai mata sigina wallahi da ido yana kada mata da ido kawai za ta gane sai bude mata mota kawai sai su tafi malam babu garanti shi sa duk wanda tsautsayi yasa ya je ɗebi yarinyar da ba ta da tsarki ba ta da natsuwa ya shiga uku wallahi za ka je ka ɗebi yarinyar da wasu sun kammala da ita kana tafiya a titi kurin suna kallon ka banza kwarai da gaske shi sa wani lokacin auren yarinyar da take wayayya can ta waye ba riba Allah na gaya muku saboda wannan wayayyun yaran idan su ya bushe sun goge sun san kwayoyin da za su sha ma a yi bara ka gane kuma kai tsayarka kai saurayi ne baka taba yin aure ba so koma yarinya ta yi zina ma kuka zo kai tarayya da ita ba za ka gane ba ba za ka iya fahimta ba da wanda ta taba alaka da namiji da wanda ba taba yi ba ba ka fahimta ba ba karamin kwararre ne yake iya gane sananne wanda ya san harkar mace ne yake iya fahimta mace ta yi alaka da namiji ba Allah nake gaya muku so amma yau da yawa daga cikin matasan abin da ya dame su su samu yarinya wayayya budaddiya mai budaddiyar ido turanci uku hausa daya ta iya can tana ta bashi labari ai mun je dubai ma daga nan ma muka mun biya ta kanada muka dawo muka mun shi gani yake ya samu abin nan sauran da ke da wake da ma an biya mata kuɗin biza ne kawai ta tafi ita kadai sun haɗu a jirgi ma da wani tana da lambobin wayan mutane tana da waye tana da waye waye da sauransu duka idan Allah ya taimake ka ka samu irin yaran nan gidadawa Allah ina ana aqulu lakum haqqan ka yadda ka auri bagidajiyar a matsayin bagidajiyar ka dawo da ita hayyacinta yar ƙauye ce ba eh ba haka kuke faɗa ba tunda yar ƙauye ce bagidajiya ce ko haka kuke gani tunda ita bata iya fidda abin nan ta yi kwalliya ta fita cikin gari tana iskanci ba ita wannan bagidajiya ce kullum cikin hijabi take bagidajiya ce to wannan a yaran naku na bagidajiyar to wanda ka same ta wanda bata damu da maza ba bata san harkar maza ba ai zance ma bata iya ba kamar ta waya ma tana ina wuni ina wuni sau ashirin za ta ma ina wuni wai bata iya zance ba to irin waɗannan ɗin sun fi maka alheri ko ka je ƙauye ka samu yarinyar da ma bata taɓa zuwa Kano ba Allah kuwa ana mata ana ba ta labarin ya je yana ya kin san Kano kuwa ce ce to wallahi na ji dai an ce babban birni ne ya kai dan batta ku girma ta kai babban birnin ta dan batta abinta ko gwarzo ko ya kai kaza girma ka je ka samu yar ƙauyen nan wallahi azimu malam su da mutuncinsu na ƙauye da girmama mutane sannan yarinya kullum a ɓoye take ba ta da irin sakewa da bata waye ta shiga can ta hau mota ta tafi ta je can mai mashin ya ɗauke ta yayi ba su san wannan ba daga gida sai gida daga gida sai gida shikenan wallahi ka je ka auro wannan ka shigo da ita birnin kamar tarbiya wallahi malam sai ta shekara bata fita waje ba shekara cir wallahi bata fita saboda ba san ma kowa ba a garin amma na yar birni shi ta aura duk bikin da duk babban biki za a yi za ta ce an turo mata a whatsapp an gayyace ta dole kuma ka bata da je ku yi haƙuri fa ku yi haƙuri ni dai yana gaya muku wanda zai yi tsallaka ƙauyukan nan akwai alheri a ciki to ai gaskiya ne su kuma na birnin sai su yi zuciya su gyara halinsu kun san abin tausayi a garin nan ana yin bukukuwa ana hayan wasu manyan wurare ba sai na faɗa ba don kar masu wurare ce ina kashe musu kasuwa akwai wuraren da ake hayan su naira miliyan biyu ne a 'yan awanni miliyan biyu waɗanda suka fi kowanne araha ne za ka ji dubu ɗari bakwai da hamsin miliyan ɗaya malam kayan kiɗa ake haɗawa da kayan rashin mutunci da maza da mata ka je ka ga yadda mata 'yan mata a garin nan suke shiga allah kaga yadda ake daukan su a mota ana kunna kida suna rawa a cikin motar jama'a ko kun san cewa saboda sauƙaƙa zina a garin nan a cikin adidit sahu ana daukan amarya da ƙawayen amaryar da amaryar mai adidit sahu ya goya mata a gefensa na dama ko hagu ya cika ta da mata a baya da gaba ko kun san ana yi to ku je irin waɗannan bukukuwan ku ga yadda 'ya'yanku suke wata yarinyar fa idan ta fito ka ganta na rantse da Allah ba abin da baka gani a jikinta kaya ne na rashin mutunci saboda ranar rashin iskanci za a yi na rashin mutunci kawai ai yar birni ne ba suna da kuɗi ba ka je ka ga samari yadda suke wasa da 'yan mata malam yanzu tsautsayi ya sa ka ɗauki wannan saboda wai ta waye akwai hadari wani kuma rudadde dan gidan rudaddu shi kuma ta sa abin da yake daukan sa idan yarinya tana da babbar waya a hannunta babbar waya ai ai babbar harka take yarinyar nan shi kuma abin da zai dauke shi kenan ka tambayi masu aure su baka labarin yaya gidajen aure suke wannan matan da kake gani a bakin titi sai ka aure ta ka kai ta gida ka ga yawun baccinta wata ma yawun bacci sai ya jike fulan shar kaf kana gani wani gyagyagyal na iska ne banza ce wata kuma kazama ce a titin ne zaka ganta fafas gidansu baya ganuwa wata kuma bata iya abinci ba ba abin da ta iya sai yangar kurin wata kuma ma bata da lafiya kwarai da gaske da baran bar magana na gaba kwaso ai gaskiya ne ai ku tsiyar ku dama in ga an zo ana taba babin da ya shafe ku to sai ku ga kaman ko taba ku ake ko cin mutunci ko kuma ni wallahi abin yana damuna ne is very painful wallahi kuma ni na sani ban sani ba ko kuna gane karatun ko ba ku ganewa a titi dan Allah ku rinka gani yan mata yanda suke idan ana biki a kowace unguwa ne ku ga yadda yan matan nan suke waɗannan fa su ne waɗannan fa nan da shekara biyar shida bakwai goma su ne iyayen 'ya'yan da za a rinka kai su nazari school ba abin da ba a gani a jikinsu matar aure za ta yi mugun shiga da mijinta kuma dan wulakanci shi zai zo ya sauke ta da kansa to Allah kiyaye mu Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa in dai zina ta bayyana a cikin mutane kuma riban nan ta bayyana to kurin Allah ya bada dama ya ce wannan al'umma ta halaka Ibn Umar ya faɗa idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'inati wa tatabba'u asna aznab al-baqari wa taraku al-jihad fi sabilillah anzalallahu bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta hatta yuraji'u dinahum hadisi ne sahihi wanda imam ahmad ya rawaito shi da imam tabarani a cikin mujamul kabir da imam abu dawuda albani ya ce sahihi ne yayin da mutane suka yi ro'a da kudin su zinari da azurfa da dirhami suka yi ciniki da bai'ul ina ake cewa abinda ake nufi da bai'ul ina a sayar da wata kadara da wani kudi sananne zuwa wani lokaci sannan kuma daga baya a saye ta da a ƙasa da kudin da aka sayar da ita misali masu ba da bashin nan na gwamnati masu ba da bashin riba su zo su baka buhun shinkafa rancen buhun shinkafa akan naira dubu goma sha biyar take kuma su ce kana son kuɗi hannu kai kuma nawa za ka sayar mana sai ku yi ciniki su sayi buhun shinkafan ka naira dubu shida da ɗari biyar to ai kama su kai kuɗi kake so wataƙila ragon suna za ka saya kuma kai shinkafa ake bayarwa a ma'aikatar ku na riba ana ba da rancen babur rancen babur a dubu ɗari da hamsin kai kuma kuɗin hayan gidanka ne ƙare dubu ɗari da ashirin kake nema ko kuma dubu saba'in kake nema sai ka karɓi babur ɗin wasu ko su ɗin da suke bayarwa kuma sai ku zo ku yi ciniki kuma suna da kuɗi a ajiye sai su ce to nawa za ka sayar mana yanzu yanzu mu baka kuɗin ka ba wani jinkiri wallahi idan sun zo taya babur ɗin sai su fara taya maka shi a dubu arba'in da biyar haka za ku yi ta bugawa da kyar in ka ci za su sai in an maka mutunci a sayi babur ɗinka dubu sittin da biyar ko dubu saba'in alhali an baka shi bashi a nan akan naira dubu ɗari da hamsin shi fa da ya baka wannan dubu ɗari da hamsin aka rubuta a takarda aka shigar a cikin an kwamfuta za ka rinka biya daga nan zuwa lokaci kaza shi kuma zai zo ya sayi wannan babur da same babur ɗin sai ya saye shi akan naira dubu saba'in wannan shine ake ce da shi bai'ul ina ana yi a kasuwanni ana yi a local gamma masu raba shinkafa masu raba yadi masu raba takalma masu raba kaza masu raba katan ɗin taliya masu raba taki taki riba a ba da taki a kaza idan ka zo biya a yi a kaza ko a baka bunan taki kaza an sayar ma a kaza a zo a karyar da farashin su saye shi su je su kai kasuwa kuma su ƙara kuɗi siyar shine bai wal'ina annabi ya ce idan aka yi wannan mutane suka yadda da kiwon dabbobi ko shanu kawai shine ba, ba ibada masu bautar bautan neman kuɗi kenan suka bar jihadi fi sabilillah anzalallahu bala'an Allah zai saukar da bala'i barai ɗauke shi anhum daga gare su ba hatta yuraji'u dinahum har sai sun dawo kan addinin su na gaskiya me ba a yanzu ba abin da ba a yi to shi yasa malam duk masifar da ta same mu ko wallahi fa bima kasabat aidina karanta irin wannan hadisan zai nuna mana kawai muna tafiya ne aka alaƙadar kawai saboda muna yi abinda duk aka ce kar a yi din muna yi to kako dole abinci ya tsada dole rayuwa ce tsada dole abin hawa ya tsada dole aiki ya gagara dole karatu ya wahala dole a shiga talin tsoro dole a samu shugabanni marasa tsoron Allah azzalumai barayi gafiyoyi beraye masu sata masu jido dole Allah ya jarrabe mu da irin waɗannan abubuwan saboda mu muna cikin ƙazantar tsindin ba za mu iya gama babin ba a yau za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai wata na gaba insha Allah sai mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana amma za mu iya yin karatu kafin Ramadan za a samu wani wata ɗaya kafin Ramadan cikakke za a samu na'am ma'ana mana daga yau ba za a samu sati hudu ba ramadan saura sati uku kwana biyu kafin ramadan to inda za a samu kwana biyu kafin ramadan din sai a zo a karisa ko dai mu rufe kawai to a dai buga mana lissafi a ga nawa zai kama abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan yana cewa wai yana son shinkafar gwamnati kuma yana da 'yar hausa ya halatta cika kudin saboda ta gwamnati ta fi tsada ya cika kudi a bashi 'yar gwamnati ta shi ne bayanin da muka yi muka ce abinda za ka yi sai ka sayar da taka 'yar hausan sai ka sayi 'yar gwamnatin abinda ba a so ka bayar da 'yar hausa su baka 'yar gwamnati kuma ka ƙara wani abu kaga shinkafa ce da shinkafa kuma ka ƙara musu wani abu amma in ka sayar kaga lokacin da ka sayar shinkafar taka ta zama kuɗi kaga ikhtilafal aljins ko al-asnaf ɗin kenan idan ka sai da shinkafar ka yar gida kaga wannan shinkafar ta zama kuɗi to ko nawa ne za a ƙara sai ka sayi waccan ta gwamnatin wannan shine abinda malamai suka ce amma in kai wannan ai abinda muka aka ce kar ayin shi kai ai ka ba da yar hausa ka ƙara musu kuɗi sun baka ta gwamnati shikenan ka yi riba ina fata dole sai ka sayar da ita in ta zama kudi to sai ka bayar haka za ku yi haƙuri saboda an bautar da mu ne akan wancan tsohon tsarin mu yi ƙoƙari mu gyara tunda ku ga yadda shari'ar mu ta ce kuma anan ina so in gaya muku na guda kun san cewar shinkafan nan tamu ta hausan nan ta fita gwamnatin nan kyau da lafiya mu wata mu matsalar ta guda ɗaya ne zaka iya cewa in ba a gyara ta sosai ba wannan tsakuwar a ciki amma in ka samu tamu ta hausa gyararriya to wallahi ka yi amfani da ita a dafa ma a gidanka ta fi ɗanɗano mai kyau ta fi lafiya gangan jikin mutum amma ku tambayi masana inda mun waye mun san me muke da ya kamata ma mu yi mu hijira mu kaurace wa shinkafar gwamnatin nan mu dawo mu ci tamu da muka noma a gonakinmu ya fi mana kyau saboda me waccar fata gwamnatin ba mamaki wallahi tallahi ta kusan shekara biyu a aji an zuba mata chemical preservatives abinda zai hana ta lalace kisa an zo wanke ta sai ka ga wani ka tambayi mata an zo wanke ta irin abin da suke fitarwa a cikinta za ka ganta kalkal amma duk magunguna ne aka feffesa mata shinkafa ce aka yi ta tun daga italiya ko tun daga wace ƙasa ne ake ake thailand daga india an yi ta an zuba ta sto a can sai da ta ɗebi watanni su zuba mata magani sannan a sa ta a jirgin ruwa ta yi watanni a kawo ta a sto masu kuɗi su ɗauka su ɓoye ta tukunna suna jiran sai ta yi kuɗi a zo a sayar wallahi wata shekafar malam shekaru take yi haka za mu zo mu ɗebe ta shi yasa zaka zo ka ci yanda ka san wato ban sani ba dusa kake ci ba ta da test kuma gaskiya ne kun san me yasa abin da yake rufa mata asiri wannan miyar da ake mata idan kana so ka gane shinkafar da galiba ake ci ba test to kar ka zuba mata miya kar ka sa magi kar ka sa gishiri ka dan ɗebe ta ka hambuda ta ka tauna ta ka ji ba ɗanɗano amma tamu ta gargajiya din nan ta gida ana tun daga dafa ta za ga tana wani kumfa tana kanshi za ka ji kanshin shinkafa tun irin na damuna yara za ka ji amma mutanenmu ba su fahimci wannan karatun ba ni yanzu da ka bani shinkafar gwamnati da ka bani ta gida wallahi wanda ka bani ta gida ta fi lafiya ta fi daɗi shine zai maka amfani shanku wannan magunguna kaɗai da ake zuba mata ya isa Allah ganar da mu malam babura da bankuna suke rabawa ma'aikata bashi su ma akwai riba a ciki to ni ne ban sani ba yi na sani ko bankunan sun ba su discount ma watakila ko bankunan an siyo sun siyo su a dubu hamsin hamsin sun ba su a dubu talatin talatin kaga ai ba zan ba da wannan fatawar kawai in ce na san wani banki ne kaga ban san wani banki ba ne ko ban san a wani farashi aka bayar ba to in ana so a yi tambaya irin wannan sai a ce banki kaza ko ba a faɗi sunan bankin ba bankuna sun ba da kuɗi baburan ana sai da su kaza a kasuwa su kuma sun bayar a kaza akwai riba ko babu shine zamu gane amma galiban abin da muka sani daman banki ko hauka kake ma ba za su baka kaya ba ba zai wahala kai nesa Allah kiyaye mu wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullah Allah kara malam lafiya malam dan Allah menene matsayin farauta a musulunci ta ai shi waga shi ana maganar da ya tafi daji kuma menene amfaninta ga musulmai kuma menene illarta ga musulmai Allah mai da malam gida lafiya daga ɗalibinka farauta tana da asali annabawan Allah ma suna farauta annabi Ismail hadisin Bukhari babansa ya je wajen sa annabi Ibrahim kenan neman sa bai same shi bai tambayi matarsa ta ce ai ya tafi farauta suna zuwa farauta su je su buge namun daji halal ne su kawo gida su ci da iyalinsu dabbobin da suke daji ka bi su ka buge ka yanko ka kawo ka ci halal ne kuma su nan dabbobin sun fi lafiyayyen nama sun fi ragunan da ake yanka maka sun fi shanun da ake yanka maka bushmeat a more preferable da dan abatuwa meat kwarai da gaske saboda su kaga ba su zauna suka ci aka sa musu maganin bature ba dabbobinmu da shanunmu yawanci allura ne ke kumbura su a yi ta musu allura don su zama ƙatti su yi kuɗi su yi girma a ci kuɗi kazar turawa kaga ana mata allura duk bayan sati kaza ko duk bayan kwana ka duba kaza fa a rinka soka mata allura haka za ka tana haɓaka in ta ci ta ci ta ci ta ɗebo satuttuka sai ta gagara tashi tashi ma ba ta iya dan bala'i saboda bala'in cin abinci kwana take tana ci ta zama katuwa kawai don ta yi nauyi a kilo a samu kuɗi wannan allurorin kuma ba sa gama nuna sai a jikinka ustaz Allah kuwa ku tambayi likitoci za su gaya muku duk mai cin kajin turawa ku yi haƙuri masu takwaba a bakin titi ku yi haƙuri galiban ana musu wannan alluran da bujiman da ake musu wannan alluran da kajin da ake musu wannan alluran da ragunan da ake musu wannan alluran saboda karfin alluran ya fi karfin ma dabbar zai sa rapid girma za ta yi ta girma to za a zo a yanka ta a babbake ba ma wanda huwar kirki ba a zo a ɗauka sai a zuba maka kaga kaza malam akar maka lahu ba ta da bukatar ka sa mata mai kajin tura wannan kana sa ta a tukunya daga ɓararra ka ta sai ga mai yayi sama kawai so da manta a cikin ta ebaridi ka ɗauka ka ɗiba ka sha romo ka ci kaza allura ta fara aiki a jikinka shi yasa duk wanda yake cin wannan kajin zaka ga jikinsa daban ne haɓaka za ga yana kamar ya sha yis wannan allurar da take aiki ba wai tsabacin naman kazan bane to su ma kajin gida sun fi lafiya wannan kajin gidan da suke cin kwari wannan kaji na unguwa da suke shan ruwan kwata wannan kaji da suke zuwa suke tsitsince gero suke kaza suke cin tsakuwa wallahi sun fi lafiya wanda ba a musu allura ba ba a musu komai ba haka su ma shanun shanun da suke shiga daji su yi kiwo a kawo su a yanka sun fi lafiya sun fi kyan nama da shanun da aka tirke su a cikin unguwanni ana ta musu allure bature baturen shanu yana zuwa yana ta soka musu allura ana ba su dusa ana sa mata magani da kwayoyi a ciki lafiyarsu bai kai wannan ba naman a jikin mutum bai kai wannan ba kuma saboda ha'incin kasan nan likitocin kasan nan a ka'ida malam duk wata abbatuwa da ka sani akwai likitoci fa da gwamnati take ajewa ba a yanka dabba sai an gwada lafiyar ta an auna ta amma mu yanzu likitocin dabbobin suna nan abatuwan suna zaune kawai sai dai a rinka basu cin hanci ko mummunin dabba ko gudawa take wallahi sai an yanka ta daga an kawo bujimi ana ganin sama tsoron sama zaka ji dan kai ka san bai da lafiya a gabansu za a zo a dan basu na kashewa kawai a yanka a fashe naman aje a dora shi a ainihin wato kan kan kan kan tuku ba kawai ya zama tsire aje ka zai alhaji akram kala mai gwamnati ba na ɗari uku da hamsin ashe wani bujimi ne ya kusa mutuwa da cututtuka a jikinsa shi yasa kake ga idan ciwo ya kama mu a ƙasar nan baya mana da wasa a ce alhaji bayi da lafiya ya kamu da ciwon kaza kafin a kai shi asibiti ya mutu saboda muna cin nama mai cututtuka a jiki muna cin salad mai cututtuka a jiki muna cin kokomba mai cututtuka a jiki gashi nan dai komai ha malam ƙasar nan fa ana kashe mutane da yawa ta hanyoyi da yawa ba ku sani ba wallahi lazimu nake gaya muku kuma gobe nan ka ga dama ka je abatowa ka tambaya akwai likitocin dabbobi da a ka'ida a gwamnati an rubuta kar a yanka akuya kar a yanka bujimi daman ka'ida ma ta gwamnati ba a ma yanka bujimi ko akuya ko tunkiya in ba abatowa ba dan a kai su a gwada lafiyar su na'urori da za a gwada lafiyar su su sun karanta dabbobin sun san ciwon dabbobin sun san cututtukan da ke jikin dabbobin amma wallahi da wahala kaga sun hana a yanka wata dabba ko sun hana ma a ƙeyarsu za a je a yanka dabba a feɗe ta kuma a zo a ɗora ta akan teburi kuma a yanka naman a sayar a gayyaci mutane walima a masallaci su zo su ci bayan wata biyu kuma ka tafi asibiti wannan ya ce akar makallawa Allah saka da alkhairi muna maka fata alkhairi da Allah malam wai me hukuncin katin nan da ake saya na waya a matsayin aro shi ma yana cikin riba ko baya ciki a gaskiya ni da ina bayar da fatawa akan cewa riba ne ni haka nake bayarwa to amma daga baya sai na dan uwa ɗaya daga cikin malaman mu yana bada fatawa cewa ba riba bane na kuma tambayi wani daga cikin ma'aikatan haka yake ban labari wanda har yanzu dai gaskiya ban gama gamsuwa ɗari bisa ɗari ba amma dai tunda akwai wani magabaci na ya bada fatawa akan haka sai na fada fatawar kafin na gama bincike su abin da suke cewa shine su kayan su dama haka farashin sa yake katin 500 ne ake sai da shi an sani in a kasuwa ne 500 ake sayarwa amma su a shagon su kamar shago ne da su 550 ne in ka ga dama ka siya in ka dama kar ka siya daidai yake da mutum yana da shago misali wancan yana sai da kayansa dubu ɗaya wancan yana saya dubu ɗaya da ɗari biyu yanzu wanda ya sai dubu ɗaya da ɗari biyu ya ci riba bai ci riba haka ya ga dama ya sai suka ce to su kayan su ba su su kamfanin waya ba su da wai in kuɗi hannu ne kaza in kuma bashi ne kaza a'a damun kuɗin katin kaza ne kowa ya sani in mutum ya karɓi bashin waya idan ya karba dama akwai ƙarin naira goma dama a kai su a haka kawai suke sayarwa me dalili suka ce saboda services suna biyan kuɗin kaza kuɗin network kuɗin loda katin shi kansa da wane ne don sai sun karɓo lambobin sun yi aiki an ɗauki ma'aikata musamman an sa sun yi wannan to su ma kuma dole su ɗora wani abu akai haka dai wai suka ce to in akan wannan ne kaga ba zai zama riba ba in kuma akwai wata kitimurmurar da aka ɗora wallahu ta'ala alam za mu ci gaba daidai bincike akwai masu ikhlasi a cikin masu aikin da za su iya mana bayani me za ka ce ban ji ba idan mutum idan mutum kati ya siya ko lambobi ya siya eh waye su suna sai da katin idan mutum ya ranto daga kamfani za su cire wannan percentage din su baka abin da za su baka waye yake ba da kyautar in ka sayi katin ok to gaskiya ban da ilimi akan wannan ban san bambanci tsakanin rantar da sayan ba ni rantar da sani gaskiya shi ya ake ake sayan ba ranta ba eh aha aha aha an ka siyo katin ɗarin a ina a shago na ehe to ai wannan kuma nasu ne daban bonus ne wannan kamar yanzu kai ne ka zo kana sai da kaya a shagonka kace duk wanda ya zo ya sai buhun masara za ka yi masa kyautar kaza wannan ba laifi ai kamar wani promo ne ko eh kaga wancan daban wannan daban fa kuma kuma masu yin daban ne ai ko wancan daban ne wannan daban abinda nake so ga gane yanzu su kamfanin wayan nan katin kan su ma ba sai su suke yi ba ko nasu ne ko su suke kirkiran katin su ma siya suke yi ba sai sun siyo ne a yau a kamfani ba sannan su zo su sayar to wannan shine na malam ko ga wani dan kamfanin ina jin ko ban ji ba eh wallahi tashi ka tsaya kai bayani ban ji ba kace kamar me katin mtn in ka sai na naira ɗari ka shi ne abinda muka yi bayani bacci kake ko ka kana nan a dongare kana ta gengedi kana wahal da mutuwa ka shi ne duk bayanin da muka yi ta yi kana ji na kai kamar yanzu misalin a wancan shagon suna sai da katin su ɗari ɗari in ka tsallaka shi kuma wancan mutumin mai tsada ne ɗari da goma yake sayarwa ba ganin daman ka bane ko ka sai wancan ko ka sai wannan duk wanda baya so ya musu ƙari ba sai ya je shago ya saya ba kuma kar ka manta fa yanzu wancan fa sai ka buga mota ka je ka sayo ko sai ka yi using energy ka taka ka je ka sai ka sha wani kankare katin ka ta dubawa kana lallekawa shi ko nan duk sun maka wannan hidimar ba za ka kona manka ba ba za ka taka ka je wani wuri ba kawai zama za ka kana zaune ka daddanna a turo maka duk wannan sabis din kyauta za a yi maka yanzu misalin idan ana unguwar kake in za ka sayo kati ba mamaki sai ka taka ka tura yaro ya je bakin titi ya sayo maka wannan ba wahala ba ne ko ba ka bane ba to sai kuma wani yana da shi yanzu yanzu anan a tare da kai sai ce ni kuma yanzu zan sayar maka katin na 400 ne amma sai ka bani 410 yanzu yanzu nan zan baka gashi nan ka dauka ka saka ko in turo maka ya laifi bai laifi ba a dai yanzu dai mu rike wannan in ko mun yi wani binciken wani abu ya bayyana sai mu da canjawa dama haka ake Allah ganar da mu daman masu wayan nan ma ya kamata ma a bincike akan su wallahi saboda suna cutar mutane Na'am. Ina jin kamalan. Kai ma katin ne? Eh. Na'am. Na'am. Wai wani ya ajiye yana ajiye kuɗi a banki masu tarin yawa baya amfani da kuɗin ko? Baya karɓar kuɗin ruwan. wai kuma ma'aikatan bankin ne suke cire kuɗin ruwan na farko dai ma'aikacin banki bai isa ya cire ma kuɗi a cikin akawun ɗinka ba sai da izininka ma'ana kai ka ba da dama ka ce su bubbuga su cire maka sai shi bai zai ci ba to ya ba su a matsayin taimako ne komi to in bai ci ba dai ba za a kama shi da cewa ya ci ba amma da ya bar musu ai gwanda ya karɓo kuɗin ya zo ya sai ƙasa ya yi ciko a unguwarsu ko kuwa ka kara mai karfi karfi ko kai bar musu kake eh mu tsaya dai anan kawai ko to shi ke wannan ya ce da Allah malam ka yi mana addu'a ka yi min addu'a domin Allah ya yafe min nawa laifin da nake aikatawa wallahi malam ba na so nake aikata laifin amma na kasa dainawa na yi tuba da yawa amma na kasa mala ina buƙatar addu'arka tare da ce yan uwa musulmi domin allah malam bana so nake yin wannan abin ina saba mahalicci na da allah malam a taimaka min da addu'a muna fatan allah ya yi maka kuma allah sa wannan nadamar da kake yi har zuciyarka amma dai na sani ba mahaukaci bane kai kuma ba igiya aka sa maka aka daure ka ba yawwa mutane sai su zo mutum ya zo abin nan inda wani abu ne da yake yana cutuwa a kudinsa ai zai iya dainawa ko ba ka bane ba yawwa to muna maka addu'a Allah ya baka ikon tuba ka daina kuma galiban irin wannan abun ko dai ka ga zina ne ko luwadi ko 'yan sace-sace dole akwai wani amfani ne da yake samu na duniya so kwaɗayin amfani shi ya rinjayi tubar amma tun daga 'yan uwa masu yin addu'a kyauta kaga dole aiko a addu'a Allah ya yi maka Allah ya yi maka wani ma wani bawan Allah ne ya kace wai wai yana da wai mata hudu wai a Ramadan wai shi wallahi gaskiya baya iya hakura ba su yi azumi sai ya karya musu azumi kullum eh da Ramadan fa da Ramadan shi ba zai azumin ba saboda jarababbe ne fitinanne mata hudu duk kowa sai ya biya karya mata azumi suka aiko fatawa wai a taimaka mai da addu'a ba wani magana addu'a me ya fatawar a kama shi a ɗaure shi in ramadan ya yi a tamke shi tamau a raba shi da matan ko ba haka bane ba in ramadan ta fita kusa ko shi ba shi kenan ba kaga wannan fatawa ta fi sauki ta zo a ce yana tsaye sa wai a mai addu'a shedanci ne kawai malam idan ana tafiya cikin mota ko jirgin sama da sauransu wai lokacin sallah yi kuma direba bai tsaya ba ya za a yi daman jirgin sama yana tsayawa ne a yi sallah ba ya tsayawa sai kai sallah a cikin mota ko a cikin jirgin ka shiga da alwalarka jirgi ana zuwa ya alwala dama akwai ban daki malamai sun ba da fatawa ana iya yin sallah a cikin jirgi ita ma motar sai ka yi da ka bari lokacin sallah ya wuce to gwanda ka kabbara ka yi a haka in babu ruwa ka yi taimama ka yi taimama wannan ya ce malam allah ya kara nisan kwana tambaya ta ita ce a nan wai mutum ne yana ajiyar kuɗi a banki kuma wai yana tsarin saving to wai shi ma yana ciki tsarkwarai kuwa yan saving su ne masu ke cin riba kuwa da gaske ku ne ba ake juyawa ake dan kara muku ba kawai kamar yadda da cije na ya faɗa ka rinka zuwa a maka lissafi ka samu ma'aikatan bankin ka ce da Allah su duba ma kuɗin ruwanka duk da ba sa so a ce kuɗin ruwa sai ka ce interest ɗinka ka ji sharrin bature da rashin mutunci wai interest balarabe kuma ya ce fa'ida shegu larabawan zamani kenan matsiyata wanda ba sa so abin nan Allah ya ce da shi riba wai fa'ida wai fa'ida to sai ka je a buga maka lissafi bayan wata shida ko wata uku sai ga nawa ne ya kama ka zare kuɗin ka je ka fitar da su daga cikin kuɗin ka wai wani banki ne baya riba kuma banda bankin jaiz akwai masu windows akwai ɗaiɗaikun bankuna waɗanda suna windows ma'ana suna ɗan buɗe wai window ba za su buɗe kofa ba sai window na islamic bank ɗin suna nan yanzu sun ɗan fara tunda sun ga akwai kwastomomi suna bin islamic system ɗin to su ma sai suke buɗe windows ɗin to amma dai gaskiya ka koma ka je asali ka shiga ta kofa ya fi maka akan ka shiga ta window eh ni dai shawara ta kenan ba ba zan faɗi sunan bankunan ba dan kai ya zama kuma ina musu talla ne amma na musuluncin dan na tallata musu ba laifi bane na faɗakar ne dan mutane su san su su gane wannan ba Allah yace suna alaka da turawa a Italy da Germany akan harkar karo to abin da yake faruwa turawan suna aiko musu nawa ne farashin karon a nan Nigeria sai su ce musu kaza amma suna ƙara musu ribarsu idan ana sai da ƙaran misalin a dubu hamsin buhu misali a can inda ake yin harkar ƙaran to sai su ce musu shi a dubu sittin ko saba'in sai daga can italy da germany din sai a turo musu kuɗin sai su zare ribarsu sai su je su sayo shi a dubu hamsin sai su aika musu shi su kuma nan sun ci ashirin ashirin me hukuncin wannan akwai ha'inci akwai yanda ake yi in kuna so ku yi shi ku legalizing ɗinsa ku gaya musu cewa kuna shan wahala kafin tattara ƙaron nan kuna buge-bugen waya kuna hawa mota kuna zuba mai kuna barin ayyukanku na gida kuna consultations kuna kaza kuna kaza kuna wahalhalu saboda ku kuma dan wahalhalunku to za ku ɗora wani abu naku na riba a kai ba exact price ɗin ba za ku bayar saboda watakila dole ku ɗauko shi daga ƙauyen a kusa a kori kori a fito da shi watakila dole a yi packaging in ba sa ba ku kuɗin packaging dole a kama haya inda za a rinka tarawa a sto abubuwan kashe kuɗi dai kafin a kai shi itali ɗin ko jamanin da yawa ku gaya musu kuna yin wannan abin da haka kuma za ku ɗora kuɗinku a kai in kun yi wannan kun ci halal to amma matsalar shi ne inda zai zama ha'incin idan su a can italy da germany suna turo muku da kuɗin motar da za ku siyo daga ƙauyen da kuɗin duk wannan wahalhalin da kuɗin duk kuɗin haya da za ku kama da fakejin da komai duk suna biyan ku to bayan wannan kuma sai ku zo kuka daɗa ɗora wani abu kuma ko da yake ya kamata kuma akwai ya zama akwai kudin wahalar ku kuma banda kudin kudin motar da za a dauko a kauye kudin haya kaga wannan duk wani ne zai ci kudin to aikin da za ka yi kai kanka ka yi wa mutum aiki ka yi amfani da kwakwalwarka ka fita ka je ka sa a nemo ko ka buga waya ko ai ka kana kashe kudin ka to kaga dole kai ma kai demanding wani wani wani kudin services ɗinka to idan har suna baku wannan kuɗin kuma bayan shi kuma kuke ɗora musu wannan to ya zama inci cin riba ne saboda me a cin haram ne saboda ba a zuwa a ci riba da kuɗin mutum ai kasuwanci da kuɗin mutum bai sani ba idan ba ku gane ba in suna biyan ku albashi akan aikin da suke muku kawai to ba ku da dalilin za ku ƙara musu ko naira ɗaya idan ku ba sa biyan ku albashi aiki kuke musu to ba laifi bane idan kun yi kun zare kudin wahalar ku wannan kuma kai ne da ka rubuto takardar zaka iya fahimtar a wani babin kuke a wani ajin kuke bari buga misali ni abdallah sai na baka kudi na naira dubu hamsin na ce da allah ka je ka siyo min shinkafa yar kura buhu biyu rigizakattun buhunan na masu kwano arba'in arba'in misali sai na ce ka je ka siyo min a dawanau kawai dubu hamsin na baka ban baka kudin mota ba ko sannan kuma ban ce zan biya ka kudin wahalar da za ka yi ba tunda za ka yi wahala watakila ka daina aikinka watakila ka dakatar da ka za ka kaga wannan duk a shari'a idan za ka yi wa mutum wani aiki kana da dama ka ce ibiya ka to ban baka ba to ɗayan biyu ne ko dai ka ce akramkallahu to zan yi kokari in fidda kaina a ciki wannan dubu hamsin da ka bani zan yi kokari zan je in nemi wannan shinkafa in same ta a ƙasa dubu hamsin duk abin da ya hau kaina wani na ce a ba komai na baka ka ci halal ko kuma ka je ka sayo min shi a dubu arba'in da biyar ka dawo min da dubu biyar ɗina ka ce akaram kallawa ga canji nan an samu wannan shine daidai in na ce to madalla na gode na sa kuɗi sai ka ce akaram kallawa za a biya ni kuɗin wahalata nawa ne kudin wahala ka ce dubu biyar din nan ta sama ita za a biya ina so ko ba na so sai in dauka na baka dan kayi min aiki ne dole na biya ka tunda baka yadda ka min kyauta ba to amma baka nemi izini na ba kawai sai ka je ka da na baka dubu hamsin nan ka je kai buge bugen ka je ka samo shi a arba'in ko talatin da biyar kawai shikenan sai ka soke dubu sha biyar sai ka kawo min shinkafa a matsayin dubu hamsin ka ci haram daidai da kake da mai shago a kasuwa alhaji ya bar maka atamfofi akan farashi kaza ya bar maka shadda akan farashi kaza takalma akan farashi kaza ya zuba wa kayansa farashi ya tafi shi yana wasu harkokinsa wataƙila ma sai wata biyu bai zo kasuwan ba ashe kai idan ka zo kana ɗaɗɗora naira ɗari biyu ɗari uku har ɗari biyar ma kana ɗorawa kuma kai baka nemi izininsa ba kuma ba jarinka ba ne ba kuɗinka ba ne ba shagonka ba ne kuma yana biyan ka kuɗin wata ko yana biyan ka albashi ko yana biyan kuɗin sallama ko duk shekara ana lissafi a cire maka naka rabon to waye baka dama ka ɗora wannan kuɗi ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya a ciki waye baka dama baka nemi izinin sa ba da yawa daga cikin yan kasuwan mu kuskuren da suke yi kenan akwai yadda za ku gyara kasuwancin ku ci halal sai ku haɗa baki ko in sha ku ce to alhaji ka san yanayin kasuwa kuma ka san abin da ake bayarwa hakuri ake yi muna neman izinin ka da Allah ka bamu dama yan kayayyakin nan wani abu in mun dan samu kasuwa ta dan ƙara za mu dan ƙara wani abu za mu ajiye ma kuɗin ka amma za mu ɗora a ba komai ba komai shikenan shikenan kun ci halal amma in yace shi bai yadda ba to bai yadda ku kara mai ba in ku kun kara to sai kun ajiye masa kuɗinsa na'am na'am na'am na'am na'am wannan ya ce ni abdallah sai na bashi ya je ya nemo min wato babur jincen ko mai ake cewa kolifan kuma shi wannan ya san harkar babura sai na ce ya nemo min babur ina so zan saya sai shi wannan sai ya je gurin 'yan kasuwa dillalai masu da babura sai ya ce yana so zai sai babur jincan sai shi suka yi ciniki tsakaninsa shi da wa da mai babur cewa kaga babur nan ana sai da shi dubu ɗari da hamsin ne amma saboda kai ne na bar maka ɗari da ashirin da biyar to shi kenan sai ya zo wurina sai ya ce aka maka Allah wannan babur da za a samo shi a dubu ɗari da hamsin sai na lale ɗari da hamsin na bashi ya zare ashirin da biyar ya soke ya ba da ɗari da ashirin da biyar ya kawo babur to shi kuma na mai matsayinsa kuskure ne muke yi wato na gaya muku a shari'a in mutum ya sa ka aiki kana da damar ka ɗauki kuɗin aikinka yanzu da dabarar da zaka yi yanda zaka ci kudin nan a halal kai tsaye baka da matsala shi din wanda zai sayar ma babur din sai ka ce to dan Allah ka bani babur din nan na saye shi a kaza din kaga shi kuka yi ciniki da shi tunda ya yadda da kai har ya ma rage sai ka ce to bani kayan zan je in sayar in nemo na abu sai ya baka mashin din a 125 ni kuma sai ka kawo min ka sayar min 150 ka ci halal ka fahimta saboda wancan ne ka samo mai kwastoma kuma tsakaninka da shi ne to amma illar ita ce ni idan na ɗauki dubu ɗari da hamsin na lale na baka ka sa su aljihunka da kuɗi na a hannunka kuma ka je kai kasuwanci ka siya ɗari da ashirin da biyar ka soke ashirin da biyar baka da wani dalili sai dai in ka gaya mun ka ce akar maka lawo na dan wahala kuma an dan yi zirga-zirga na buga waya na dan abin nan ni ma dai na dan ɗora wani abu akan abin nan ba wai ɗari da hamsin ɗin aka siya ba na ɗan ɗora wani abu ce a ba komai ba damuwa ka ci halal in na ce a nawa ka ɗora a ai ashirin da biyar a wallahi ba zan yadda ba ashirin da biyar ta yawa dawo min da ashirin ka riƙe biyar to kaga dole sai ka dawo min da ashirin na ka riƙe biyar to shine kawai bayani abin yake da bukata an fahimci wannan yawwa kun ganna nan ban da kuɗi aljihuna ni ba ɗan kasuwa bane kar a zo a ita mun fatawa ta yan kasuwa ina ganin akram kallawa mu yi hakuri da karatun nan sai bayan sallah insha Allah saboda tsautsayi zai iya yiwa tsautsayi ko tafiya ta kama ni kuma kun san ramadan nan ta zo kusa ana ta ayyuka da yawa to kar a zo in ce za a zo din kuma abun nan ba a yi hakuri bayan ramadan insha Allah watan shawwal insha Allah ba daga kafa sai mu dawo in muna nan da rai da lafiya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh